أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadus salihin za mu tashi akan babi na 255 to babu hajji ala tasabbuti fi ma yaqulu wa yahkihi babu na 255 to bayan ya kare mana magana akan babi da ke magana akan ƙarya wanda ta halanta sai biyo shi da babi wanda yake kwadaitarwa akan musulmi kafin ya faɗi magana ya tabbatar da magana haka take duk labarin da za ka bayar ka tabbatar da abin ya faru ba maganan ka ji a bbc saboda bbc ma suna ƙarya bbc su yi haƙuri a wani lokaci suna faɗin labari kuma sai a tarar da ba haka ba kamar yadda a wajen wuraren hira za ka ga mutum ya zo ya yi ƙarya ya yi magana a kan wani bawan Allah ya ce masa mutumin banza ta katar da mutumin kirki akwai mutane waɗanda Allah ya jarrabe su da san ba da labari kawai mutum ya zauna ya ci shirga labari to wannan abin da musulunci ba ya san shi yasa ba a san musulmi ya yawaita masurutu yawaita magana ba shi da kyau sai dai maganan alheri mutum ya tabbatar kawai abin da zai faɗa alheri in ba kika na ta kaikai kai ta zikiri ta subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar kai sai kai ta karatun qur'ani ka ga bakin ka ya samu amma kai ta labarin da ba za a ji a nan duniya ma sai a gure kamar ya lahira inda za a zo a ce to kai ya aka yi sai ka ga mutum na kama kame akwai wani labari da zaka ga yana yawo idan a jos ake ba da shi sai a ce a kaduna ya faru idan a kaduna ake labari sai a ce a jos ya faru in a kano ne sai a ce a kaduna in a kaduna ne a ce a kano sai ka je garin da ake labarin duk sai ka ga babu labarin tare da wanda ya zauna ya soma labarin to shi yasa duk abin da za ka yada musamman yanzu da muke cikin jarabawa na social media duk labarin da za ka yada ka yi shi yare to ka tabbatar da gaskiya ne saboda in ba haka ba za ka kwana a ciki wallahi duk duk inda ya je ga yanzu zunubi yana da sauki yanzu saboda yanzu kaga idan ka yada labari a ce duk wanda ya ji labarin za a baka zunubi goma inda da ne wata kila bai wuce mutane anguwanku ba ina nufin su goma sha biyar su su ashirin yanzu cikin mutu ɗaya sai ka ba mutum miliyan ɗari labari kaga zunubi ya ya ƙara yawa ka kawa mutum miliyan ɗari ƙarya cikin minti ɗaya da ko ko da kana wa mutanen ne sai ka ga mutanen ƙauyen kuma su nawa ne kaga labarin ya ɗan ya ɗan takaita قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد على مدوكتين سركيتي ولا تقف ما ليس لك به علم kada ka faɗi abin da baka da masaniya a kai kada ka faɗawa abin da baka da masaniya a kai karka ce ka ji alhalin baka ji ba karka ce ka gani alhalin baka ji ba a baka gani ba karka ce an yi alhalin ba a yi ba ka ce wani ya ce alhalin bai ce ba Allah bi ya hana wannan shine wala ta kahu ma laysa laka bihi kada ka shiga cikin abin da baka da masaniya bare ka ce kawa Allah ƙarya ka ce Allah ya ce alhalin Allah bai ce ba ko kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhalin bai ce ba ko ka ba wani malami ƙarya saboda yi wa malami ƙarya yi wa annabi ƙarya ne saboda mai an malamai su ne magada annabawa al'ulama warasatul anbiya shi yasa sun ma yi musu ƙarya shi yasa damar su kansu malamai ai ba abin da suka ga dama suke faɗi ba duk malamin da zai zama abin da ya ga dama yake faɗi to ba malami bane hasali isar da sako suke yi abin da ya fito daga wajen Allah na da abin da ya fito daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dama abin da ya fito daga wajen Allah shine ya fito daga wajen manzon Allah don Allah madaukakin sarki ya gaya mana shi annan sallallahu alaihi wasallam la yatiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha da aka ga abu ɗaya ne da aka kaga su i da sako suke yi sai dai wajen bayani akan samu sabani wajen bayani wannan kuma sanannen abu ne ko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan samu dan wani yaka shiga damuwa ya ce to tunda haka ne ya za a yi wannan ya faɗi wancan wannan ya ce wancan wannan wani sauƙi ne wata rahama ce Allah ya yi wa addini ya yi wa musulmi a iya samun saɓani kuma duk a dace mafi kyawun misali wanda maluma suke bayarwa shine saɓanin da ya faru tsakanin sahabbai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi lokacin da wato aka dawo yakin haibara da annabi sallallahu alaihi ya zo yana kokarin wato cire kayan yaƙinsa ya ga mala'ika jibril ya zo ya ce masa a ko har kun sauke kayan yakin ku za ku huta ya ce to mu mala'iku ba su ga mu gama namu ba yanzu a tafi bani kuraiza wajen yahudawa maza Allah ya sanar ya ce to har ma maza Allah tala dan ai gaggawa ya ce la yusalli yanna ahadukum illa fi bani la la yusalli yanna ahadukum al-asra illa fi bani kuraiza kar wani ku ya yi sallah sai la'asar sai a bani ƙuraiza sahabai suka kama hanya wannan magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wasu suka fahimce ta kawai in za a kai gobe da jibo da gata kun gane ai manzo Allah ya ce la'asar dai kar mu yi ta sai a bani ƙuraiza su abin da suka fahimta kenan a ce karka yi azar sai aka kan la'asar ta yi ma sai aka karka yi la'asar sai a kaduna na kaga zai ɗauki ina son kai sauri kafin la'asar ka je kaduna misali to ka kama hanya sai ka samu an yi bulokin hanya tun kana ku gobe aka kira la'asar a gungare to shine sai wasu a ciki suka ce a'a mu fa mazala ya ce la'asar nan ba za mu yi ta a ko'ina ba sai a bani kuraiza da haka in za ta kai tsakar dare can za mu yi ta wasu ka ce a'a ai yana nufin a yi tauri ne amma tun da taurin bai samu ba kuma ta yi to sai aka rabu biyu wasu suka tsaya suka yi la'asar wasu kuma suka kama hanya sai da suka je kuma dukkansu da suka zo aka ba annabi sallallahu alaihi wasallama bayani ba wanda ya ce kai don me na ko kai me yasa kai haka kaga ya sabani ne wannan kowa kuma kowanne magana za ta iya dauka eh za ta iya dauka kowanne ake da haka ake sa'aga ana samun irin irin kusan kwacin haka a musulunci babu wani damuwa Allah sauki yayi wa al'umma ta manzo sallallahu alaihi wa sallam sa'an Allah maɗaukakin sarki yake cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wato mutum da aljan ba za su furta wata kalma ba duk maganar da kake faɗa fashe akwai raqibu da atid suna rubutawa duk abin da ka faɗa kaga da Allah ya sa ana ganin su ko ana dan rakibi ya nuna ma littafin ka na kwana daya na ko ya nuna ma littafin ka na sati guda rakibi ya nuna ma littafin ka monday to monday da wallahi ka canja salon tafiya a tili ya nuna ma shi ma monday to monday amma ba ka gani ana ta rubutawa rubuta ka kome alheri ne yana ta yawa shari ne yana ta taruwa shi yasa kaga mutum sai yawaita alheri ya kuma kiyaye faɗin magana wadda take ta shari وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع رواه مسلم أسامو حديثي دقى أبي هريرة إذا الله شكار تبكى عقريشي يتي ماذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي كفى بالمرء إثما wato ya ishi dan adam zunubi dan adam ya ishe zama tataccen mai zunubi tataccen mai tara kayan zunubi in ya zama in ya zama an yi hadisa da kulle ba sami a zama duk abin da ya ji sai ya faɗa wannan ya zama tataccen makaryaci ka dinga ƙarya ke a ce komai ka ji zai ka faɗa komai ka ji zai ka ba da labari kaga mutum zai ta ba da labari ya ta jin kunya yanzu ya ce an yi an yi kaza a kai kaza ya faru sai a zo a ce gaba ɗaya ma an yi to shi wannan ma da kake magana ma gaba ɗaya baya ƙasar an gane eh jiya wane ya zo kaza ya yi kaza sai a ce ma ai shi rabar shi da ƙasar nan ma yau shekara uku kaga magana ya nuna ƙarya ba shi bane to haka nan a inda mutum yana faɗa to shi yasa babin malam ya ce mutum ya tabbatar da magana kafin ya faɗa tabbatar yadda kake kawai yadda ka san mutuwar rana ka san haka ya faru ko ina za ka iya nanatawa haka ya haka ya faru kuma haka aka yi don ba haka ba mutum zai zama wato yana ta aikata zunubi yana ta ƙarya Allah ya kiyaye وعن ثمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أعزو كما وهو أحد الكاذبين كاذبين كو كاذبين واتو رواه مسلم حكم حديث لك ثمرة يدعى الله سكار ثبتها قريش النبي صلى الله عليه وسلم يأتي wanda duk ya ba da wani labari ya faɗi wani hadisi game da ni cewa ni na faɗa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali shi kai shi yana ganin magana ƙarya ce wato bai tabbatar da cewa magana ta bace sai kuma je yana ta yadawa to shi na wannan ruwa ta ce shi wato ɗayan makaryata guda biyu ne wato da wanda ya ƙagi labarin da shi da yake yadawa dukkan zunubin su da ko kuma ɗaya daga cikin makareta wanda suke yada labarin da haka kenan shine dai a tasabbutu mutum ya tabbatar da maganar kafin ya faɗa to bare kuma abin da ya shafi Allah da abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda ƙarya ga Allah ga manzon Allah sun sha bamban da ƙarya da sauran mutane kamar yadda a cikin mutane ma ƙarya wa malamai ta sha bamban da sauran ƙarya wa mutane saboda in ka yi wa malami ƙarya sai ya kai ga yi wa annabi ƙarya saboda duk abin da malami yake faɗa shi ma ba kayan shi ba ne sai dai na ce in kuma kayan shi ne to ya shiga wata layi kuma da وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي درة فهل علي جناه إن تشبعت من زوجي غير الذي يؤذيني فقال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لن يؤذى كلابس ثوبي زور متفق عليه أسماء حديث لك أسماء yar abubakar ya da Allah su kara tabbata a gare ta cewa wata mata ta zo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce ya rasulullah ina da ina da abokiyar zama ko da wani hausan ya ake kiranta na kishiya to ina da kishiya ina da abokiyar zama shin zan iya gwada mata na nuna mata cewa mijina ya yi mun wani abu alhali bai mun ba na mata na gaya mata na nuna mata cewa mijina ya bani kuɗi alhalin bai bani ba don na nuna mata wato ya fi so na take tambaya na nuna mata mijina ya bani wani abu alhalin ga wani abu a tambaya jikina misali na ce shi ya siya mun alhalin ba shi ya siya mun ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk yake koshi da abin da ba a baki ba to kamar wanda ya sa riguna ne guda biyu na ƙarya to ba kyau wanda ya hada fada akwai wanda suke ƙaryan kuɗi na akwai wanda za ka ga talaka ne dan uwana putuk na amma sai ya yi shiri irin na masu hannu da shuni har ma sai a ɗauka kamar da gaske mai kuɗi ne kaga bayan Allah su in za su je neman aure da rigarsu mai kyau ma ba sa sawa idan za su je neman aure sai su sa kaya dukun-dukun don mai don su ga cewa lalle tsakani da Allah so ake so amma yanzu fa na yanzu har hayan kaya ake yi hayan kaya da hayan mota wannan ba kyau yaudara ne to shi ma duk mai wannan albuta shabi'u ne yana ƙoshi da abin da bai da shi ana son musulmi ya rayuwa da abin da Allah ya bashi kawai yanda yake haka shi yasa ba a son kuma Allah ya wadata kama ka boye an gane domin kayi wa Allah butulci ba ina nufin koya kai ta bayyana ta kana da wadata a'a dan gwargwado ne a gan ka fesfes din da Allah ya yi kiyama fesfes din to haka musulunci yake so bai san misali Allah ya yi za ka fito sai sosai sai ka ringa sa ya gajje riga wannan ba kyau domin da Allah yana son ka sadi ya gajje riga da ya san yana zai ajiye ka na akwai wanda dole suke sa ya gajje riga ma su da shi eh da da sai a to kai bai ajiye ka nan ba kuma ka mai da kanka na to ba daidai bane da haka ana son a yi rayuwa aka samu mata irin wannan da ta yi tambaya har a irin wannan zamani shi yasa har zamantakewa na matan dole su masu zama masu hankali da tunani ba za ma su jiyewa aka samu mata an ba da labarin wata mata da yar uwarta ga ɗakinta ga ɗakinta idan mijinta ya kwana a nan yana tafiya kasuwa da wuri sai ta sa yara sai su je su tsunto mata takardun tsire a waje fa da safe sa a laila sai su kawo mata sai ta yi yara a daki sai da safe tana shara a wajen mai tsire ba aka tsunto takardun sai da safe ta yi shara ta fito da su wato jiya an ci tsire na kaga wannan yau in ka zo yawa yan tsire ya kama ka sai bai ta hada ku wata fada ya yi ta wallahi tallahi bai zo ba tana ya kake eh kamar wanda aka ce ta ta iya kitso da kanta kawai sai ta bari mijin ranar da mijin zai kwana lakinta sai ta tsefa kanta to sai ta zauna a wajen madubi sai ta wa kanta kitso cikin dare da safe in ya fita anguwa sai ta suna ce yar uwar duba mu mala ya iya kitson nan kuwa wai ni na ce ya iya kuwa ita ta gajiya kanta a tsefe ha to kaga tun da na iya kitso na kuma yana wa wannan kaga ai shi ma ranar da ya je nan ɗakin in ta tsefa kai shi ma zai mata kitso shi ma zai ta wallahi tallahi ba shi yayi ba amma ina ba za ta yadda ba suna da wannan abubuwa da yawa wannan nasu to shi yasa in tsayar ma tana da wayo duk wannan kuma ba ruwan ta rabanta ne Allah ne ya bata eh ba da iya kitso ya ya iya kike nan magana a kare a haka sai wasu su hada wasu fada har ta ga abin da za a kore ta in wawuya ce kuma sanadiyar wannan ta yi zuga ta tana ta gaya mata abubuwa wanda suke ba haka ba shi kuma zai ta gani yaya haka tun da bai yi ba tun da bai faru ba to kaga sanin waɗannan abubuwan ba ga mutumin da zai aure fiye da ɗaya yana da kyau dan shi ma ya ringa wa ɗayan uzuri don bai san me aka kiɗa masa na baya nan bai san me aka bai san takardun tsire nawa aka ta gani an sharo ba ka gani ita tana magana ne tsakanin da Allah eh don me biya ya tsaye tsire yau ba zai so ba to da haka ba a son musulmi ya ringa nuna wata wani matsayi ko wata wato ɗaukaka wadda ba a yi masa ba wata ɗaukaka wadda ba a yi masa ba ya ringa nuna an yi masa saboda mai yin ɗaukaka shi ne Allah mai ma da matsayi shi ne Allah mai ba da arziki shi ne Allah to Allah bai san musulmi ya ringa ƙarya an fi sai ya ringa tawaru tawaru yana ƙanƙantar da kai wato baya yin alfahari da alfahari bai da kyau an ba da labarin wani da ya je ya zauna a wajen da ake mutane inda ake shan shaye-shaye kawai ya ɗau waya wai miliyan goma nan da aka samu ba sha biyu na ce ka samu ba don me za ka samu goma a ce na kusa da su yan fashi ne ya gama a ce ƙarya yake suka bi shi suka kama shi suka tafi da shi jeji ce lalle sai ya ba su wannan kudin yana ta wallahi tallahi ƙarya yake yi sai ya ce sam kuma shi ya yi ɗan shi ya faɗa akwai wasu za ka ga yana waya ƙarya yake yi wallahi duk abin da yake faɗa kai sakarci ne ma ka ga mutum a cikin jama'a ya ɗau waya wai in ka saurari waya shi ka gane wai waye shi ai shirme ne duk masu za ta zama makareta ne domin na gasken ma ba za su so a san su ka ga mutum ya yi ta ya yi eh kudi na fa miliyan ashirin ne dole ka samu bai da sha biyar ba a cikin jama'a yana ruwa wani da miliyan ashirin ninka misali haka za ka ga mutum a cikin mutane yana ta shirme na don shiriri ta ce ai in ma kana da wani abun guda mutane ne ka san wa zai yi ka san me za ka jawo kanka a ka gaba abu amma shi yana yi ne irin a ce shi babban mutum ne eh cewa shi babban mutum ne ba a kiyaye shi to wani sai jawo kanki fitina a lagos an taba zuwa wani gida aka yi sata aka kwashe kayan gidan nan kaf ƙarshe da aka kama ɓarayin ana musu 'yan sanda suna musu interrogation ne ake kiran shi bincike ana bincike ana ba su wuya sai dai aka ce sai aka yi kuka san labarin gidan ce wai a facebook ne facebook ita matar ta yi wani kas daga nan za mu tafi ko ingila ne ko dubai da mu hadda duk hadda masu aikin gidanmu na wato don isa ma hadda ina nan wai mai gadi kadai aka bari ta sa hoto ana sa kaya a mota hadda bada cewa hadda su koko suwaye in za su tafi hutu dubai bara ya ce a nan ya gani ah ga mc gida ba kowa an sanar eh an sanar ta kaga komai mutum ya ringa sayin ya dauka haka yana sawa a ba daidai ba ne kuskure ne amma harka rayuwa bare ma a addinanci bare ya zo wani mutum a mara aihuwa kaga ya dauki bebi wai ya sa ta wai an ya samu karuwa wannan sakarci ne ba kyau ai wani ya kalli bebin sai ya mutu ba kyau a musulunci ba kyau eh kai wanda za ka kawai yan uwa da abokan arziki su ne za a ce gabe ni na a musu addu'a amma ba kawai duk duniya ba ne ba daidai ba to shi ne mala ya ce wannan almutashabbi din shi ne wanda yake bayyana ƙoshi alhalin yana jin yunwa bimana yake bayyana cewa ya samu wata falala alhalin bai ta same shi ba wato yana saye da riga guda biyu na ƙarya wato yana yawa mutane ƙarya ya adanta kanshi da adan da bai da shi ana yin haka hadda ilimi ana yin haka hadda wadata da mutum ya nuna cewa shi faɗin nan ba dama ne wanda duka musulunci ya hana kawai mutum ya tsaya a yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi shi sai babu bayani a ghalaji ta harimi shaharatu zo wannan babu zai magana akan haramcin wato girman wato girman haramcin shaidan zur a ya san shaidan zur ko da hausa ma ina ga haka ake kira ko shaidan zur mutum bai ji ba bai gani ba ya ce ya ji ya gani yawa don tsaban yadda muka zama wasu irin al'umma wai a cikin musulmi ne aka samu mutanen da aikin su shaidan zur wai an ce mun anan anan zan wani limami ya taba gaya mu a nan zosis din har wani ya taba buɗe ofishi ofis ne na shaidan zur za ka zo ka biya kuɗi a baka wanda zai je kotu ya ma shaidan zur saboda tsabar na Allah eh ya ce wallahi tallahi haka aka yi alalin ba yi da masu yin haka suke yi tun bai ga abu bai rantse kawai ya gani a yi ta abin nan da shi Allah maɗaukacin sarki yake cewa waje sani ko kaular zuru ku risanci magana ta ƙarya sana Allah maɗaukacin sarki da muka karanta a can wala ta ƙahu ma alaisa na kabihin ilmi kada ka afkawa abin da baka da ilimi kada ka ce ka ji ba hali baka ji ba ka gani alhalin baka ji baka gani ba sanan ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid mutum bai furta wata kalma face akwai raqibu da atidu suna rubutawa sanan inna rabbaka labil mirsad Allah madaukakin sarki ce lalle ubangijin ka yana nan a madakata wato duk abin da mutum ya yi zai haɗu da shi yana na yana jiran kowa sannan allah maɗaukacin sarki da yake lissafa mutanen da zai sa su aljanna da halinsu da sufofinsu na gwarai a ciki allah ya ce wallazi na layin shaɗu na zu su ne waɗanda ba sa shaidan zu in abu ba su gani ba ba su gani ba eh ba su gani ba kawai ba su gani ba ba wani abin nan wato su yi magana ta gaskiya wajen shaida ba a yadda dan akai abokina ba ne na yi shaida a kanka na ba na faɗi magana mai kyau ba ma aboki ba a kan iyaye ba allah maɗaukakin sarki cewa yi na ku faɗi gaskiya ko ko da a kan iyayenku ne ko yan uwanku ba wani maganar abin nan ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا kada wani gaban ku da wasu mutane ya hana ku yin adalci Allah ya ce idinu ku yi adalci ko a qarabul taqwa da ka wajen abin da mutum zai faɗi gaskiya eh sai dai wanda bai san menene zo din ba eh an ce an taba kai dan uwan mu kotu ya kai ya kawo a cikin kotu shi alƙali aka ce kai me kake ana yace na zo shaidan zur ya ce ya zo zai ke da zurmi a ce me kace ya ƙara nanatawa har ma ya nuna kudin da aka bashi an gaskiya da gaskiya eh an kawo shi ne ya da zurmi ba wani abu kuma sukan yi haka saboda yanayin yanayin su suna kamfanin gaskiya na ga abin da ya fara a gwagwalada lokacin da ake ƙuri'a ta tafiya aikin haji ana ƙuri'a sai wani ya lallabo ya ce wani ya kawo kuɗi zai sa ya ci ya ba shi cin hanci wannan a gaban malamai aka yi da ya ɗauka sai bai ɗauki makawa sai ya ɗauki haƙuri shi ne kawai ya zo ana cikin jama'a ya ce malam ba mutum harkin da muka baka wallahi ah to ka ce zan ci kuma ya dau ba tafiya ba a cikin mutane malam mutum ne ya ji kunya eh kuma karkace shi tsakani da Allah ce ka bani kuɗi na na cin hanci da na baka eh sai tun da ban ci ba kaga wata kila yaron da yake sa'a ne ya dauka zai iya zai iya sa'a kuma zai iya dauka tun da tanki tanki ne eh kuma haka ya bashi kudin nan وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا يا رسول الله قال قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول زور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت متفق عليه أسامو حديث لك أبي بكرة يدا الله سكارة تبتع غريك يشي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي shin ba na ba ku labarin zunubi mafi girma ba sahabai suka ce ya rasu da gaya mana wato don mu kiyaye shi sai maza Allah sallallahu alaihi ce zunubi mafi girma shine shirka da Allah babu zunubin da ya kai shi girma Allah ya raba mu da ita sai ce na biyu kuma shine sai wa uku walidai da sabawa iyaye sabawa iyaye da ya kiwa iyayensa biyayya da ya girmama abokin shi akan iyayensa wannan shine hukuk su ce yi ya ce ba zai yi ba duk abin da ransu zai ɓace yi ta yi abin da suke so ya ƙi ya yi abin da ya ga dama ta wannan shine hukuk ana son iyaye ɗan su ya ringa faranta musu rai eh ya ringa musu biyayya yana musu abin da za su ji daɗi ko ba komai shi ma 'ya'yansu za su yi masa kaga ya yi riba eh kamar yadda in ya ƙi shi ma zai gane kuren shi za a samu wanda za su zo su rama kaga in su rama su ma 'ya'yansu su rama na su ma 'ya'yansu su rama shi kenan ya sa zuriya ta lalace saboda kowanne ya rama nan wuta zai shiga saboda ba kaga ya magana ta lalace kamar yadda kowanne ya biye nan aljanna zai shiga kaga an yi ta gini mai kyau shi yasa mutum ya daure ya yi biyayya ya yi haƙuri ya da kyau ya haƙuri dan minti ɗaya ne in ka ba zuciyar ka haƙuri shi ke abin da aka za a ce to ba za a yi an bar shi shi yasa kullum na yi maganan biyayya ga iyaye sai wani bawan Allah ban san shi ba amma Allah sai labarin shi ya faɗo mu kuma sai na mar addu'a a Kano aka ba da labarin sa ina jin na taɓa gaya muku labarin sa bawan Allah ne yana zaune da mahaifiyarsa a gida gidansu daya irin gidan gado Allah ya sa yayi arziki to mahaifiyar irin masu fitinan nan ne ka san mutum in ya haɗu da ita sai haƙuri kai fa baka isa ka ce mai fitina ba ni na faɗa dan ni ba ka gane hausan kar ka yadda ka furta wannan kalma a kan iyayenka ina ina amma akwai shi bi ma'ana mai fitina har sai ka tausaya wa yaron na ya ce nan ta ce sam na yayi nan ta ce sam ko haka dole zai haƙuri to suna zaune a gida ɗakinta kullum sai ya da matansa kullum sai ya wuce ɗakinta ya je wajen matansa daman ta damar kulle kai ya ce zo ya shige bai shiga ɗakinta ba da haka duk abin da ta zo ko bai zo da shi sai ya ajiye a nan ɗakin an yi kasafi na nuhu haka take aka da to ana nan kuma Allah ya bar arziki ya je bayan gari ya sai fili ya gina gida na zamani masu kyau yawa mahaifiyar nata bangaranta a cikin gidan gida sosai nata ita kaɗai ya inda za ta zauna shi kuma ya yi bangaren iyalan shi haka to shi ne ba ya gama aiki komai aka ɗauki babu aje ta ga gida aka shige aka shige ga lashi ga na wannan aka tafi can ciki ah to za ka sawa manka a bakin gid ne aka ga ba zai yi ba ko aka tafi can ciki aka nuna mata cewa babu wannan naki ta ce hmm ta gane wayan wato in ya dawo zai shiga gida ba ta gan shi ba kenan wato yayi wa yayi fulan ne kaga ai wannan kai ka san fitina ne misali ba shi me wannan tunani a tace wato dan abin da yake rikowa dai sai ya shiga gida bata ganshi ba tace to bata yadda ba kai tace gidan ma ba za a shiga ba gaba daya ma wallahi aka ce ba Allah ne wajen ko shekara bakwai ko shekara shida kusan goma kai goma ba ne haka suka yi a nan gidan ya ce shi ke nan ba za a shiga haka kulla gidan nan har sai da sabar duniya da ce ba shi ne mutum ya ce Allah ya masa albarka ah ta yi abu ne ya yi tunani ya yi hankali ina wani ne ai ka gaba karamin abu bane ko kana cikin damuwa na kuncin gida ka gina gida na ka gina maka nata bari a ce a'a su ce kawai ba za su kawai yana so ya ringa wayo na zuwa wajen matan shi ba ta saya dawo ya yi haƙuri ya yi zaɓinsa har Allah ya ɗauke kafin ya koma gidansa darasi ne babba mutum ya nufi kaga haƙuri ya yi rana ya yi rana sun rabu lafiya shi ne ake faɗa karka ce wa kai a san baka yadda ba to kai za ka kwana eh in kuka duba wannan me ne fesa ai babu amma dai an jarrabe shi kuma ya ya yi ya ci jarraba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan na biyu yace da da saba wa iyaye a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kishin gide shine wa kana mutaki'an yana kishin gide amma da zai faɗi na uku sai ya tashi ya zauna sai ya zauna sai manzo Allah ya ce ku saurara ku ji da kuma qaulul zur da shaidar zur da shaidar zur da maganar ƙarya manzo Allah yana ta nana ta ta yana ta nana ta har suka ce Rasulullahi ta haka wato mun ji saboda shaidan zur a cikin shaidan zur akwai abubuwa tsewa idan mutum ya shaidan zur na farko ya yi wa Allah ƙarya ya ya sa alƙali zai ɗau haƙƙin wani ya ba wanda ba haƙƙinsa ba ya yi shaida akan ya cuci mutumin da ya yi shaida a kansa ya cuci wanda ba ya shaida aka ba shi haƙƙin wani ɗin duk in ka duba ya juya wato gaskiya ta zama ƙarya ya mai da ƙarya ta zama gaskiya a to abubuwan da yake suna da yawa barna ce babba shi yasa musulmi baya yi kawai ya faɗi gaskiya shi yasa lauya musulmi da ya zama lauya yana da jan aiki musamman a irin wannan society na irin wannan na rayuwa bayan da mutane suke tunanin wai lauya kawai ka zama lauya sai mutum ya zo ya ce ma eh akwai muna rigimar fili kawai sai ka je kai ta surutu sai a kwace filin wani sai a bashi sai ya biya ka slide ka yi nasara ina kai nasara ka sa kanka bala'i saboda da kai da shi mutumin da ya karɓi filin nan haka za ku lallaki filin ran tashin giyama to da haka kaga lauya musulmi aikin zama da sauki shi kai je kamata ya tambayi mutumin tsakaninka da Allah kayanka ne ga mun gaskiya in ya ce a ce to je ka ba shi kayan na nufin lauya ba ma maganar wani ka ce ya je ba mutumin filinsa shi ne lauya amma ka je kana kara abin da ka san ba haka ba ku yi wuye ku yi zalunci ne ma'ana ku yi wuye ku yi zalunci ina nufin me me za ku ce wa Allah da haka lauya musulmi shine wanda yake kokari in an zalunci wani na ya dage sai an ba shi haƙƙinsa baya bari a yi zalunci amma ko ba a haɗa baki da shi a yi zalunci amma yanzu kawai in ka zo ka kawo kudi kawai kai ne zai ta biyu ko ya ne kawai kai ne ka kubuta wanda bai da kyau akwai bukatar da lauyoyinmu da 'yan sandanmu da sojojinmu da duk kwastar ɗinmu da immigration ɗinmu su gane cewa su musulmi ne kar su kar su dauka irin rayuwar da waɗanda suke ba musulmi ba suke su ma ita za su su sun shiga uku su waɗancan ba ruwansu da Allah ba ruwansu da lahira sai su yi komai suka ga dama yi za su amma kai musulmi ne za ka je kabari za a ma tambaya za a rubuta ka aiki da kai a rataya ma a wuya za a ta da karanta shi kiyama za ka karanta littafinka kamar ya abin da tsala zarafin khairan yara ومن يعمل مثقال ذره خيرا يرى na haka kai dole rayuwar da zama ba irin tasu wallahi da mun kan irin tasu mutum ya ba ya bazu ya bazu wanda za ka ga shi iya munafurci kawai inda za a ba su kuɗi sai su shishirya ma a duniya ne an sha to lahira ma na har kenan musulmi zai damu da lahirarsa fiye da duniyarsa kowane aiki ka tuna akwai lahira ta zama ita ce damuwanka ba ma duniya ba duniya kasha duniya ma mai ake a ciki duniya ko ya ma kake sha ba za ta kare ba da mai jin daɗi ne mai shan wahala duk kwana nawa ne kai nazari ka ga da wanda yake jin daɗi da mai shan wahala kwana nawa za a yi duk mata of time dan lokaci ne duk za a dawo a haɗe akwai matattara can za a je a haɗa ɗe ai kun gane wajen abotan mararraba abo na na da gwarin gwatan na duk ƙarshe nan za a je a tattaru ba wani kuma ba ka magana ma waye more waye bai more ba shi yasa morewa shine ka bi Allah eh kawai ka bi Allah to ka more amma karshe duk karshe nan za a yi karshe nan za a koma kuma nan ne ainihin dan adam zai ga cewa kai ya lalle da ya ba Allah ya ji daɗi dan adam zai ji daɗi da Allah ya taimake shi hayaniyar duniya ba ta hana shi tsaye da sallah nan ne mutum zai ji daɗi da Allah ya taimake shi bai zama duniya ta rude shi ya yi ta sakarci ba eh zuwa masallacin da ake ana karatu ne za ka gane ashe ka yi hikima ka yi dabara eh Allah ya taimake ka wanda kuma ya saki a yi hayya ala salabarwoyi yana ta hayaniya wallahi nan ne zai gane yayi kuskure Allah ya kiyaye saboda kuma kuma yanzu kun ga tafiyan ga ta nan dai ana kan hanya ana kan hanya shekaru sun ja ba wai shekaru mu ba mu samari ne ina nan sauran na to aka ga shekarun dai ba su da yawa a galabi a rayuwar duniya duk kowa ma a nan suka ga ya dan more sai dai yan kaɗan yan samari samari kaɗan amma ka yi shekara ashirin a duniya ai ka more ka yi talatin ai ka more na ka yi arba'in bare ka yi hamsin bare ka yi sittin hawa ka yi saba'in bare ka yi tamanin bare ka yi tasa'in bare ka yi ɗari ai ba wanda ya ɗari a ko to ka ga abu duk ba wani abu ba wallahi duk ba wani duk daɗewa duk bula ne a ni daɗewa duk yadda ka gan su yanzu za su zo su ƙare shi yasa kawai musulmi ya dage da addu'a ya dage ya bi Allah kenan wata ranar ma sun ƙare sai ya gane sai ya zama ma yana ɗan sha'awar komawar shi ga Allah tunda ko ba kuma in kaje lahira za ka ga manzon Allah ai ai akwai daɗi ha ka ga su sai na Abubakar su sai ka ga annabi Musa za annabi Isa za annabi Salu za annabi Shu'aibu da ashe yau ga shi kana kallon su ai shi ma abun daɗi ne ina ka gane wani waje za ka je kuma ga shi wajen nan ko ka yadda za ka ko ka iya daɗin labarin da iri ɗaya ne Allah shirye da mu alhamdulillah ta kurillan ce gaskiya idan ana nufin aya ta alkur'ani duk ba alkali ba kowaye a cikinmu in ya kare ta aya ɗaya daga cikin ayin ƙur'ani ayoyin ƙurani guda nawa ne mafi ƙaunin rarci rinjaye dubu shida da ɗari shida da sittin da shida to duk wanda ya tsare ka ɗaya a ciki ya kafarta na ba ma magana alkali ba kowa ma ina nuna in shari'a da littafin Allah a matsayin in yarda da littafin daman kafirci in shari'a da littafin Allah a matsayin son zuciya ai an gane shedan mutum ya san littafin Allah gaskiya ne amma saboda wani abu kura ba shi kuɗi shi wannan ba kafirci ba ne shi yasa za ka ga ayoyin Allah maɗaukacin sarki ya karar da su da abubuwa guda uku daya Allah ya karar da ita wa man lam yahkum bi ma anzalallahu fa ulaika humul kafiruna sai sai ya karar da ita fa ulaika humul zalimuna da ya gane da ita faulai ka humul fasiquna saboda duk tana daukan abubuwan da ya sa musulmi yayi saban Allah duk girman sa bai sa mutum ya zama kafiri amma mai da halal haram yana sa mutum ya zama kafiri ko mai da shi yasa ake so musulmi duk saban sa kada ya da ya ce wai abin da yake mai kyau ne a'a shi dai ba kyau ya yi sabon Allah ya kuma su sauƙi da ya nemi abin da yake haramun ya ce halal wannan musiba ce eh wa alaikum salam na ka gane yayi ya kafiri ya zaɓe shi ya tuka mar mota kuwa to eh ko ne shugaba yana taba misali eh yana faruwa ko shugaban na kasuwa na eh yaya matsayin musulmi ya zaɓi a wato shugaba wanda yake ba ba musulmi ba to gaskiya ya danganta shine da shi da mahalicinsa da shi da mahalicinsa kuma idan shugabanci ne na musulunci dama ba kafiri a ciki kwata-kwata baya ma ciki to kaga amma waɗannan shugabanci da ake yanzu ita kanta dimokuraɗiyyar da ake ciki muna addu'a ne Allah ya sa Allah kai ya mana komai a kai na kun gane hausa Allah ya yafe mana domin mu a matsayin musulmi abinda Allah ya turo mu duniya da yi shine mu yi shari'a da alkur'ani na kar mu manta da yawa ma sun manta mu Allah ya turo mu ne constitution din mu shine qur'ani shi ne Allah ya ce mana ku yi ku bari ku bari ku zauna ku tashi na ku yi sallah ku yi azumi ku yi gashi nan dama abin da Allah ya turo mu kuma ma Allah ya gaya mana gaba ɗaya halittar mu ma da muka zo duniya ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu shi kana abin da ya kawo su to amma yanayi da muka samu kawunan mu yanayi da muka samu kawunan mu muna shi yasa ana cikin babi na larura ba za mu zauna mu ce ba za mu yi siyasa ba musulunci saboda rahama ta Allah maɗaukakin sarki sai ya buɗe ƙofa akwai babu na larura a larura abubuwa ne wanda ba su da kyau amma sai aka bar mutum ya yi ai an gane kaga yanzu kuskure ne ai musulmi ya ce ba zai yi siyasa ba shi yasa malamai kari sun ta tsaye suna ta duk wanda bai yi katin zaɓe bai je yanka masallacin da na san ba wanda bai da shi a yaran kuna da yan a a ina akwai wanda bai da shi ya yi kokari ya samu na a a kara daga hannu ba daga hannu wanda zai bai da shi don Allah ya je don Allah ya je ya duba girman Allah ya je saboda yanayin tafiyar duk ta canza wannan 2023 inda ake dosanta wani irin yanayi ne wanda ba ba a taba sani irinsa ba ita kanta najeriya ba taba fuskantar irin wannan abu ba kuma muna nan in ma ba ma nan in ma ba ka nan ƴaƴanka na nan na misali kuma shi a ka'idan musulmi ba maganan ma wai ka girma za ka tafi a'a shi ka'idan musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku yana rike da wato dashe dashe na bishiya yana son zai dasa bishiya dan ya tsiro sai ya ji an hura kahon tashin alkiyama manzo Allah ya ce ma zai dasa ku gane maganar nan mutum yana rike da dashe sai ya ji za a busa kahon tashin ko an hura ba za la ta kai yi ma zai dasa a kun gane ka san dai ba magana ya jira ya tsiro ko ba zai ka tsirowar shi ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dasa shi yasa mafi yawa mu a matsayin mu na al'ummar musulmi muna mantawa da aiki don waɗanda za su zo bayan mu mu kawai muna tunanin mu mu karan kanmu wanda ba kyau waɗanda ba mu ba sukan yi aiki don waɗanda za su zo su more shi a filato na san wanda ya je cikin jiji ya kama fili ya kewaye da sunan coci ba a yi coci a filin ba shekarar shi arba'in da mutuwa a wayar za a gina coci a kaga da aiki don wasu su mora kuma musulmi aka sani da wannan tunda kai duk abin da kai ma Allah zai baka ladan shi kai ko me kai in dai na alheri ne rara Allah zai biya ka da haka ba ina nufin sai abin da ni zan amfana da shi kawai zan yi ba wannan kuskure ne da haka maganar a zaɓi wanda ba musulmi ba ko musulmi kowa ya san dai musulunci shine musulmi zai zaba amma yanayin yadda ake siyasa Allah kaɗai ya san me zai faru amma ba ran da ga musulmi za ka baro ka bar shi ka kama wanda ba musulmi ba kana musulmi na muna roƙon kar Allah ya nuna mana wannan ranar eh kar Allah ya kai mu wannan ranar kuma ya zama a zaɓe da abin ya fito ma ba ma wani ɓoye-ɓoye babu wani kwane-kwane ta fito kawai da musulunci ne da duk da cewa in ka tsaya ɗauka kalla mu an riga an mana an mana ba da mai bai yi ba amma eh to ya ma fi da bai ai da bai bai da sauki wata an mana barna barnar da gyaranta za a daɗe wallahi sun an yi mana barna shekaru masu yawa in ba haka ba da kowane musulmi ka duba majalisa nan abin misali ka duba yawan musulmi da suke cikin majalisa duk musulmai ne a ce kowanne yana wakiltar musulunci ne amma shi yana ji ma shi ba ruwansa shi yana ga musulunci kayan malamai ne kawai furobatin malamai ne in ma an ji abu ya samu musulunci har jaje yake musu kayan su eh ba ruwan shi ba ruwansa wallahi kamun kaji wanda yake ji shi musulmi ne yana wakiltar musulunci a majalisa da wahala in ma an zo magana shiru suke yi akwai wanda aka san su suna magana ɗaiɗaiku ana ganin su ma wasu iri maganar da dino malaye ya faɗa dangane da addinin a majalisa na rantse muku da Allah da musulmi ne ya faɗa ko ba ku ji ya faɗa ba ne cewa yana sanar da su shi kirista ne kuma gaskiyan shi kuma bible shi ne akan gaba ko dai ba wanda ya ji ne ban ji kun ce ba duba ku ji ba na duba ku ji ba a social media ana ta tura shi ko ya ce ya zo ne ya kare addininsa kuma duk abin da zai yi sai ya kare addinin shi kamun wani ya biyo ba addinin shi ya fi masa Najeriya addinin sa ya bible ya fi masa constitution ya faɗa na ga kuna ta kallo na kamar ni nake faɗa ba kamar ku ba wanda ya ji ma na ban ji wani ya ce wai ya gani ba ne ko ya ji yawwa yawwa ai ya fi daɗi amma yawwa ka gani ya fi daɗi na ji wani ya ce shi ma ya gani ma kamar ni kaɗai na gani ka gani to yanzu dan Allah ka kaddara duk musulmin haka suke ashe cikin a majalisar nan haka shike da wannan aƙidar ya za ka ga musulunci zai ci gaba kuma rayuwar dole ne addinin da za ka yi ba ka ƙi addini mutum sai ya ƙi rayuwar ya ƙi addinin kuma in ya mutu sai a dawo wajen addinin duk wanda ya mutu fa sai a je a kira liman na an an kira liman ma wani in liman din ya zo mai yiwa ma liman din a rayuwarsa in ya ce zai ga wannan mutumin bai isa ba ba zai gan shi ba amma ranar in ya zo sai a ce liman yana ciki ka shiga su suna waje wani liman yana mutumin na ciki yanzu an zo harkar liman tun da harkar lahira ce yana ciki wa lara ce ya shiga liman usulun laliman kana saboda gawa ce amma wallahi za ka ga wani limamin da yana da rai ya ce zai gan shi ba zai iya ganin sa ba na eh haka yake ba ruwa wannan ba labari ba za a ce ya shiga ya shirya shi a yi a zo a wa mutum sallah a kai shi makabarta a ringa ce Allah ya kafi a firdausi ko ba haka ake yi ba kaga duk abin da yayi in ba addinin ba a ce jibbe daidai ba duk abin ya bari an dawo ne shi yasa musulmi dole musulunci zai yi a rayuwarsa dai shine zai amfane shi a kwanciyar kabarinsa in ma ya sake ya yi ta wani abubuwa haka ne za a yi dole dai lahira za ka ba inda za ka ta lahira dole wajen allah za a kuma allah sai ya yi tashin kiyama kuma Allah sai ya yi sabi kuma Allah yana da wuta da aljanna yawa duk abin da yace zai sai ya yi za ka dole mu kula Allah ya tsare mu da haka duk inda miji soja ne dan sanda ne waye waye a nan ne za ka taimaki musulunci a nan za ka yi addinin ka kar ga wani shaɗin ya ce ma sai kai ritaya in kai ritaya ba abin da za a yi da kai ba abin da za a yi da kai kana aikin ne za ka yi me za ka yi kai ka taimaki addinin ka sauran duk suna ta yi suna ta taimako suna yi kuma suna yi kuma ana samun nasara amma ba zai yi a ce mai ta rayuwa ko mutanen da suke samun mukami a abuja ka zo a baka minista a ya kamata a ce duk musulmin da ya minista a ce kamun ya bar garin nan ya samu wani fili ya yi makarantar islamiyya da masallaci ko ba ku gane hausan ba a ce ya bar wani legacy na a ce za a iya dawo zai duk kalli masallacin da ya ce za wani na ne ni na yi shi ne a alheri amma ko ka san wanda ba mu ba suna yi suna yi yawa za a zai samu waje ya rangada soci ko ya bar za ka gan shi yana da darajarsa to ya za mu yi ta haka shekara nawa kuma sun daidai suke yi siya suke yi filin siya suke yi su siya su gina na san mutumin da ya taso daga foreign affairs lokacin suna lagos da ya dawo garin nan aka kawo shi zai sai gida ya ce a'a shi ba zai sai gida ba sai ya gina wa Allah gida ya ce ya fasa sayan gidan ya yi alkawari duk garin da ya je kafin ya sai gidansa sai ya gina gidan Allah a kuma ya sai gini ya gina coci katuwa sai da aka gama sai ya sai gidansa har yanzu tana nan amma za ka samu mutum yana da gida ɗari ba masallaci ko da na? to kuma muna ta yi da ana ta tafiya lahiran nan lahiran nan tafiya ake ta yi za ka mu da muke da rai kar mu yi kokari mu yi wa kanmu gatan da za ka wa kanka kenan ka yi wa ka yi kanka wa kanka shuka wanda za ka girba kuma wallahi fasa ta zukuru na ma a lakum za ku tuna wannan maganar da nake faɗa muku wata tunda da kake duk kabari za ka tuna duk karatun da ake ma to amma Allah ya sa mu tuna tun muna da rai mu jajjara mu yi abin da ya kamata mu yi Allah ya shirya da mu sallallahu alaihi wa sallam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا أمورنا ما راحت لقلوبنا وأبداننا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أهدنا سبل السلام يا هادي يا سلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بدن اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نقتال من تحتنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما أوليتنا من نعمك والله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين اللهم اجعلنا في عزك وجوارك من كل شيء ومن الشيطان الرجيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين gobe za a karbi kudin mara